بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin talatin ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismul awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخيري cikin bayanan da Malai ke gabatar mana dangane da zantuttukan malaman musulunci da suka yi a kan shi'a da aƙidin 'yan shi'an cewa shi'a dai ba musulunci ba ce aƙidin 'yan shi'a kuma gaba ɗayansu sun saba ma aƙidin da annabi ya zo da shi shi yasa ba su da alaka da musulunci a kusa ko a nesa Allah madaukin sarki ya kiyaye musulmi daga haɗarinsu za mu tashi a ƙawalin shekul islam ibn taimiyya malaman da suka gabata ana cewa ƙauluwa na ƙauluwa na ƙauluwa ne maganan wani maganan wani maganan wani amma shi ibnu taymiya sai aka ce aqwalu shaykhul islam ibnu taymiya za a yi magana kan zantuttukan shi ma'ana zance ba ɗaya ba biyu ba aka ce zance ba irin zancen ka da kake zama a dandali kana gulma ba fatawoyi da ya bayar a matsayin shi na mujtahidi a matsayin shi na masani ƙwararre wanda ya ƙware dangane da ilimomin addini kuma ya san 'yan shi'a ba sanin shanu ba. Ibn Taymiyyah Allah ya ji gan shi. Ya rasu hijira na da shekara 728. Yau kenan shekaran shi nawa da rasuwa. Shekaran shi 700 600 Ah, na ce 700 da shida 706 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah min akhbarin nas bir rafida Ibn Taymiyyah kusan a ce ma yafi kowa ƙwarewa da masaniya ɗari bisa ɗari akan yan shi'a ya san su ciki da waje ya san malahum wa ma alaihi duk abin da yake tattare da su da abin da suka gina a kai ibn taymiya yana da masaniya da ƙwarewa akan wannan wa bi aqidatihim kuma yana da cikakkiyar masaniya da ƙwarewa akan aqidinsu su in shi'a walahu fi radd alaihi kitabuhu alazim kuma yana da hamshakin littafin shi da ya rubuta domin raddi ga su ‘yan shi'an mai suna minhajis sunnatin nabawiyya fi naqad kalamu shi'atul qadariyya mujalladi tara asalin wannan littafi na minhajus sunna akwai wani takadari mai suna ibnul mutahhir asalin matsalan da ya faru ibn taymiya a zamanin da yake raye shekaru 700 da suka gabata sarkin garinsu yana da wata mace da ya jarrabtu da santa to sai aka waye gari tsautsaye ta mai tsiwa da abubuwan da shi kuma ya gajen haƙuri sai ya fushi ran nan sakamakon ba daidai ba da ta yi sai ce ya sake ta saki uku a kalma ɗaya to malaman fada malaman mazhaba ne ya ce to yanzu akwai hanyar gyara a wannan al'amari sai suka ce babu gyara hatta tankiha zaujan ghairahu har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba a daidai lokacin da suke zargin ibn taymiya da ba da fatawan saki uku a kalma ɗaya suke zargin ɗalibin shi ibn al-qayyim da cewa sun yi fatawa ba daidai ba da suka yi fatawa da hadisin annabi wanda al'imam muslim ya ruwaito daga sahabi abdullahi ɗan abbas shi kuma daga annabi kun gano wannan da kyau ku cewa saki uku a zamanin annabi da zamanin abubakar da farkon-farkon zamanin sayidina umar in aka yi saki uku a kalma ɗaya ana mai da shi saki ɗaya ne wannan shi ne musulunci suka ce masarki ina to sarki ya ga a'a yanzu matar tashi ba za ta dawo ba har sai wani ya auri matan yallaɓai to ana nan yana bincike sai ga ibn al-mutahhar ya sawo rigan malanta sai ce to ai sakin ma bai yi ba dan dama a shi'a su saki uku a kalma ɗaya ma gaba ɗaya sakin bid'a ne bai ma yi ba sakin kun gano wannan da kyau ko ba ko ɗaya a musulunci ne za a ɗauki saki ɗaya daga ciki a maida maka da ɗaya sau da ƙur'ani ya ce a talaku marrata ne ana yin saki ɗaya bayan ɗaya ne ba a curawa a dunkule su a yi lokaci ne domin ya ce ko hunna li'iddatihinna wa ahsul idda shi yasa in muka zo bayanai dangane da abin da ya shafi matsaloli na furu'a da yan shi'a suka saba ma musulmi hatta za mu magana kan mas'alatar talak kun gano wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwan za ka ji kana da buƙatan ka san waɗannan abubuwan ma'ana bayan ka san kanka to kuma ka san wane ne ke kishiyantanka shi ne za ka iya fitowa ka yi magana amma ka san falle ɗaya ne za ka iya yi ina fatan mun gano wannan da kyau to kawai sai ce mai labai kai ka da matanka ma ba ma sakin ya kawo mai ƙarere da wasu abubuwa da irin nasu da suka saba shi kuma ya labai kawai sai ya tsalle ya haye shi kenan sai ya tattara malaman fada duk sai kore su kaga sharrin bid'a kaga sharrin son zuciya kaga sharrin ta'assubanci da mazhaba shi kenan kawai sai ce ibn mutahhar shine yanzu malami shi kenan sai ya rubuta mai littafin miftahul karama fi fiqhil imama aka soke littattafan mazhabin waɗancan gaba ɗaya sai ya ƙararar da littafin wannan takadarin waɗancan malaman kuma sai suka rungumo wannan littafi na ibn mutahhir suka kama ibn taymiya suka ce to ga abin da ya rubuta kuma yana cin mutuncin sahabbai yana cin mutuncin malaman musulunci yana cin mutuncin hatta shi kanshi annabin bai bar ahal baiti da suke dangantuwa zuwa gare su ba har Allah bai tsira a hannun shi ba yanzu ya ba ai ibn taymiya za su yi mai wani ƙarin haske an san littafi ce ku tafi shine shiga ɗaka ya mai raddi littafin bai wuce bai ma kai girman iziya ba ibn taymiya ya miyar raddi kaca kaca ya sanya mashi minhajis sunnatin nabawiyya ta farkin sunnar annabi fi naqad kalam shi'atul qadariyya wajen naqadin zantattuka da aƙidoji da fatoyi na 'yan shi'a ƙadarawa. mun gane shi yasa kana son ka san shi'a gaba ɗayanta ciki da waje ka rika nazarin littafin minhajis sunna kuna gane wannan da kyau ku to wannan a takaicen takaitawa don gani da haka kenan kenan in yi maka kayan kyankyalashi ina fatan kun san kyankyalashi idan rama ya bushe abin da ke cikin rama aka cire wannan bayan wannan abin da ke ciki ba shine kyankyalashi ba to in dan shi a yi sunna kayan kyankyalashi to in ka tashi ba na rodi za ka yi mai ba na mandula za ka yi mashi ina fatan ka san mandula wanda shi ake narkawa ake karfa wanda tirela ma ba ta iya daukan abin da ya wuce ɗan ƙwarori a cikinta saboda abin nan. To, Ibn Taymiya, Ibn al-Mutahhir ya yi masunna kayan ƙyan kalashi, kun ga na mandula ya mashi, ɗan abin da bai wuce haka ba shi kuma an mai mujalladi tara. Komi sai da ya ja ma kansu, aka yi watsa-watsa da su. Duk wanda ya taɓa musulunci ba Ibn al-Mutahhir ba, kowa ya Ibn Taymiya bai bar shi ya sarara ba. A zamanin shi ne aka samu wani Kirista ya zagi annabi. ya kamo shi miƙa masarki ce a hukunta shi ya shiga ɗaka ya rubuta littafin asarimul maslol ala shatimin rasul bai tsaya nan ba sai ya ce kuma ga ma wani bayanin aljawabu sahih liman baddala dinil masih mun gano wani gamsashen bayani ga waɗanda suka canza addinin isa almasihu aka maida masu da martani ibn taymiya ba karamin malami bane duk wani fage na ilimi da addini ba inda ibn taymiya bai rubutu a kai ba ko ɗaliban shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi wannan littafi min hajjus sunna mala ya ce allazi lam yu'allaf fi babihi mithluhu wanda a fagen raddi ga 'yan shi'a da tona asilinsu da fallasa su to ba a rubuta wani littafi sa'an shi ba wannasu min ba'adihi alatun alaihi fi raddi alar rafida to bayan da ibn taymiya ya rubuta wannan littafi na minhaj sunna to duk wanda suka biyo bayan ibn taymiya waɗanda suke raddi game da 'yan shi'a to sai suka zama kawai iya na shi ibn taimiyyar ma'ana kamar suna kwafowa ne daga abin da ibn taimiyyar ma ya faɗa kun gano wannan dole in za ka yi naka sai ka ɗibo daga gare shi kuna fahimta sau da shi lokacin ya zauna a dimashq ne sham syria to nan ne kuwa dabansu kun gane komi suke yi komi suke faɗi yana sani yana ji ya san komi kuma da ilimi yake shi ne ya zauna ya masa raddi kace-kace sai mutane gaba ɗaya sai suka mai da akalansu da linzaminsu zuwa ga aiki na ibn taimiyya allah maɗaukin sarki ya mashi sakayya da alkhairi mala ce kamala hora sa'ilin ukura a zimatin nafi mala ce to tare dai da ibn taimiyya banda min hajji sunna yana da ƙananan littattafai wanda ba min hajji sunna ba wanda suke da amfanarwa matuƙa fi dhahati shibhir rafida wanda suke rugurugu da waɗannan shibohi da 'yan shiya suke ƙoƙarin baza su ga al'umman musulmi wa raddi batilihim da kuma raddi ga ɓannansu fajazahu Allahu an al-islami khaira ma jaza bihi ulama al'umma Allah mai ibn taymiya sakayya irin yanda yake ma malamai zakakurai wanda suka tsayi wajen gina addinin musulunci kyakkyawan sakamako azabina an sunna waɗanda suke ƙoƙarin ba da kariya da agaji da tallafi da tanyi ga sunnan annabi wal mujahidina a ada'aha da waɗanda suka zare kan sakali suke rugurugu da fada da waɗanda suke adawa da gaba da sunna Allah ya masa kayya na ƙwarai domin in ka ce za ka yi yaƙi waɗannan miyagun aƙidu na shi'a aƙidu na khawarij aƙidu na mu'tazila aƙidu na asha'ira na matiridiya aƙidu na jahaniya aƙidu na kadariya da sauran ɓatattu murji'a da sauransu to wannan kana kariya ne ga sunnar annabi don sunnar da kake ginawa ku in ba ka yi mata matakan kariya da tsaro ba ka yi batan bakatanta mai ka yi shirme za a zo a rusa da kamar kai ne kai gida gaba ɗaya ka tare da iyalanka da kayanku da dukiyanku da komi a gidan amma ba kyaure ba kofa ba windo ba komi sai ko ina zama a hagaga duk wanda ya zo yake son wani abu zai shiga ko ba zai shiga ba ko ba ka nan ko kai bacci zai iya ɗaukan maka wani abin amfanin haka ne to dole sai ka san waɗannan abubuwan ka ɗauki matakin martani a kansu ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin wa ilayka ayyuhal qari mala yace ya kai mai karatu gashi gaba gare ka nafzatan min kalamihi wani dan tsakure dangane da maganar ibnu taymiya fi dhammin rafida dangane da zarsha wa fadhihim da kuma bayyana abun kunyansu da kunyatar da su ina fata mun gano wannan da kyau martani karara dangane da tona asiri da kuma fallasa gare su da nuna cewa su nan to fa ba na kwarai bane malin yace haqquha an tuktabu bima'i dhahab abin da ya dace ya cancanci wannan littafi na ibnu taymiya shine annarka ruwan zinari to a rubuta littafin da shi kun gano wannan da kyau ko abin da ya cancanci wannan littafin kenan a narka ruwan zinare a rubuta littafin hiya laka ayyuha sunni durarrun wadi'a ya kai ahalu sunna wannan littafi na ibn taymiya to wani kayan karau ne mai haskakawa mai sheƙi da walwalin alheri ta'arifu biha haqiqatan rafida wanda da haka za a san haƙiƙanin yadda 'yan shi'a suke wa shiddata khatarihim da kuma matsanancin haɗarin da suke da shi dangane da al'umma da kuma kai kanka da addinin musulunci. Walin rafida durratun umariya tuqmahu biha ru'usuhum wa anufuhum. ‘Yan shi'a suna da abubuwa da suka tsara ma kansu, wanda waɗannan abubuwa har ila yau suna da gwamnatoci wanda suke ƙara haɓaka su da kuma ƙara ta waɗannan abubuwa wanda a cikin wannan littafi to an tattara maka abubuwan da zai raga-raga da su ya durmusa hancinsu ya rankwabar da kansa a ƙasa a waye gari ba a jin ɗuriyansu gaba ɗaya muddin musulmi suka tsayu wajen fahimta wannan littafi da kuma fahimtar da al'umman annabi. Ƙala rahimahullah, Ibn Taimiyya Allah ya ji ƙanshi ya faɗa, ضمن حديثه عن الرافضة a lokacin da ya zo yana bayani a kan ‘yan shi'a fi min hajjis sunna a cikin littafin shi na min hajjis sunna. Ibn Taymiyyah ya ce, Wallahu ya alamu wa kafa bihi alima, Allah maɗaukin sani, Allah maɗaukin sarki ya isa kuma ya zama masani a kan komi, laisa fi jami'i tawa'if al-muntasiba ila al-Islam. Malam ya ce babu a cikin ƙungiyoyi gaba ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke danganta kan zuwa ga musulunci. Ma'abbidi'atin wa dalalatin tare da irin bidoyi da ɓatan da waɗancan ƙungiyoyi da ke danganta kan zuwa ga musulunci suke tattara a kai, sharrin minhum babu wata daga ciki wanda ta fi su sharri. In ka ɗauko ‘yan bid'a kaza, ɓatattu kaza, wanda sun haɗa rukunin sharri kaf ka tara su to babu 'yan bid'a batattu masu tattare da sharri wanda suka yi shi'a gaba ɗaya a duniya. Malin sai yake cewa la ajahala sannan babu daga cikin ƙungiyoyin batattu da 'yan bidoyin duniya gaba ɗaya wanda suka fi kowanne jahilci, ɗan karan jahilci. Kada kalli 'yan shi'an garinku, in ana gayyatan rukunnan jahilai na duniya za a yi takara za ku tura su su wakilce ku in dai ɓangaren jahilci ne kowa ya san haka don in aka fitar da malaman unguwanku dai ba za ku fitar da malamin ɗan shi a cikin malamai ba don ku da kanku zan ba sai karatu ba isa ibn taymiya ya ce ajihala sun bi kowa jahilci saboda in an karantar da ɗan shi a zai bar shi an ai zai batta da gudu to amma cin da ana son a riƙe shi akan batan ya rika cika titi yayin zanga-zanga to ba za a karantar da shi ba ajahal wala akzaba ibn taymiya ya ce sannan cikin ƙungiyoyin batattu yan bid'a babu ƙungiya mafi ƙarya wanda suke tafiye da addinin sa kan ƙarerai wala azlama kuma babu ƙungiyoyi na azzalumai wanda suka fi kowanne zalunci su cuce ka sannan su yaudare ka su zo maka da abu kana ɗauka gaskiya ne amma ƙarya ne yaudara ne da ha'inci irinsu wala aqraba ilal kufuri sannan babu ƙungiyar da tafi kusa da kowace ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin batattu da ƙungiyoyin 'yan bid'a zuwa ga kafirci wal fusuq da fasikanci ƙarara suke halatar da mut'a isti'aratul furuj luwaɗi, maɗugu, shaye-shaye, kaɗe-kaɗe, iskanci, yaudara, ɗiban dukiyan, buɗe iskancin da ka sani akwai a cikin shi'a, babu wanda ya kai su. Wal isyan da kuma dangogin laifuffuka, wa ab'ada an haƙa'iƙil iman, kuma suka fi kowanne nisantan abin da yake shine lallai tabbas na imani na gaskiya minhu sama da 'yan shi'a. Duk waɗannan rukunan bala'in ka ɗauka in ka ɗauko waɗannan batattun ka gwama su da yan shiya sai gaga yan shiya sun wuce sa haka kun gano wannan da kyau su ne ajihal akzab azlam aqrab ila al-kufr wal fuzuq wal isyan wa ab'ad an haqa'iq al-iman sun fi kowa nisa da wannan abubuwan batattu ne na faɗa ma sarki ka karanta littafin minhajus sunna a juz'in farko shafi na 165 mun gano wannan waya kulu ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa haula'ir rafida kun ga waɗannan yan shi'a imma munafiqun babu wani wanda zai shi'a sai da in ya zama zunzurutun munafiki wa imma jahilun ko kuma ya zama tataccen jahili fala yakunu rafidiyun wala jahamiyun ba a taɓa samun mutumin da zai yi shi'anci ko jihamiyanci illa munafikan sai in ya zama tsuran munafiki ne shi ba mis. Au jahilan ko kuma ya zama cikakken jahili ne, bima ja'a bihin Rasulu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wanda ya jahilci abin da annabi ya zo da shi a kusa da nesa gaba ɗaya. لا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان به baka taɓa samu cikin 'yan shi'a na da da 'yan shi'a na yanzu wanda za ka ce ga wani malami da ya san alkur'ani da hadithi yake da ƙida irin ta annabi a cewa kuma yana yin shi'a cikin shi'a kaf ba taɓa yin haka ba malami kuma wanda ya imani da ilimin daga annabi kuma ya shi a ba taɓa samu ba. Fa inna mukhalafatahum lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu taymiya yace baran-baran ɗin da 'yan shi'a suka yi dan gane da abin da yazo daga annabi wa kadhabi wa kadhabahum alaihi da kuma irin ƙaryen da suke wa annabin mala yace wa kadhibahum alaihi da ƙarerayen da suke kirkira su dura ma annabi لا يخفى قط إلا على مفرد في الجهل والهوى abun a fili yake ba wanda za su yaudara da wannan sai wanda jahilcin shi ya kai kat kuma son zuciyin shi ya kore gaba daya ba malami wanda ya san addini gaba daya cikin su kuma kalla wanda za a ce wakilin wani ne malamin waje kaza imamin waje ina fara magana sai gaban da harbatumati ba abin da yake yi kun gano wannan da ke ko bai iya bayanin komi sai abin da ga mai ɗazu a wajen ta'alim kuna gane in ka ce karanta a cikin katu bai iya biya wanda kuma ya iya karantawa inda zai istishhadi ka ce nuna maka wajen yana ɗaukowa sai ga abin da yake faɗi daban da abin da yake rubuce mun gano wannan da kyau haka suke makaryata ne na gaske in kuma suka samu abu kwaya ɗaya na gaskiya sun dinga riri tayi suna mai ƙare-ƙare da jone-jone irin yanda idan boka ya ji maganan gaskiya ɗaya sai ya juna mata ƙarya casa'in da tara haka suke an dama shi kan shi bokan makarici ne ɗan uwansu shi sa masu iya magana suke cewa ƙarya kamar ƙasar duba Allah ya sa mu dace wannan bayani mala ce karanta min hajjus sunna jiz'in farko shafi na 161 wa yaqulu والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف kun ga munafinci da zindikanci to an yanke cibin shi ne a tafiyan shi'a wanda in ka duba sauran ƙungiyoyi na ɓatattu 'yan uwansu za ka samu ba su da wannan ɗabi'a na munafinci irin yadda su 'yan shi'a suka yi tabbannin wannan munafincin da zandakar bal ma da ce kai labudda li kullum minhum min shi'ubatin minan nifaq lalle ne ga kowane ɗan shi'a na birni da na ƙauye ƙarami da babba jahili da malamin shi'a da wanda ya shiga da da wanda ya shiga yau face sai ka same shi da wani ɓangare na salon munafinci tattare da shi duk inda ɗan shi'a yake haka yake duk yadda kuka zauna da shi sai ya ci amanan ka ya ha'ince kamar karanta da ku a cikin as'ila suke cewa hatta wanda ka fi yadda da shi da amincewa da shi ɗari bisa ɗari ina gani a cikin nan ne ma sai ka riƙa yi mai taƙiya kana yaudaran shi kana mai ha'inci sai ka ɗana mai zandaka ya ji ko kaiwa ne ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan bayani ma ce ka karanta min hajji sunna a mujalladi na biyu shafi na arba'in da shida وقال ابن تيمية وبهذا يتبين أنهم شر من آمة أهل الأهواء ما ليش تدوأن نم بيانا كري سن إساء ya tabbatar maka da cewa in ka tara gayyan 'yan son zuciya 'yan bid'a batattu to 'yan shiya sun zarta ma sauran gaba ɗaya bata da taɓewa da bin son zuciya da kauce ma gaskiya da adawa ga addinin da annabawa suke a kai wa'idan daɗin gushi fa ghaliba immatihim mala ya ce mafi rinjayen malaman shi'a na da da na yanzu zanadika duk zindikai ne innama yuzhiruna ar-rafda kawai sun fito sun bayyana cewa su dinnan ma ƴan shi'a ne masu zagin gidan annabta li'annahu tariqun ila hadamil islam sun kafa wannan hanya na shi'anci dan ya masa sauki a kusa na ruguje addinin musulunci da dammara shi jama'a mun gano wannan da ku kawai dan abin ya masa sauki ne sai suka makale da cewa suna kaunan ƴan gidan annabi ne saboda su iya samu su kada hasumiyar musulunci wannan bayani karanta majmu'ul fatawa a mujalladi na 28 a shafi na 482 zuwa 283 wa yaqulu an jahalihim wa dalalihim shehul islam ibn taymiya yayi bayani dangane da jahilcin yan shi'a da kuma batan yan shi'a inda yake cewa alƙaumu min adallin nasi an sawa'is sabin ‘yan shi'a sun fi kowa ɓata daga hanya madaidaiciya fa innal adillata imma naqaliya wa imma aqaliya dalilan da ke tabbatar da wannan ko maka nassi da suka zo daga Allah ko an tabbatar da wannan mun karanta da ko a baya da kuma littafin as'ila ko kuma dalilai na tsaban hankali na tsatsi na ilimi ya tabbatar da cewa ‘yan shi'a sun fi kowa ɓata daga cikin al'umman musulmi gaba ɗaya. Wal min adallin nasa filman ƙoli wal ma'akul, kuma ‘yan shi'a sun fi kowa ɓata, idan da za a ce ɗan shi'a ya kawo dalili a cikin alkur'ani da hadisi, to in ya tashi in ya ɓata, to yana ɓacewa gaba ɗaya ne don bai iyawa. To kuma aka ce za a amfani da hankali wajen kare abin da ake a kai, to babu wanda yake dan shi ya bata akan haka mala yace fil madahib wa taqrir mala yace cikin abubuwan da suke na tsarin mazabi ne ko abin da aka ce a tabbatar da shi a bisa tsarin rayuwa da addini wa hum min ashbahin nasi biman qala Allah fihim ‘yan shi'a sun bi kama da kowa a duniya cikin wanda Allah ya ce wa ƙalulo kunna nasma'u. Allah ya ce yana ba da labarin wasu takadarai suka ce da mun zamanto muna ji, au na aqilu ko muna da hankalin tunani ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu zama cikin ‘yan wutan sa'ir ba. Wallahi da ‘yan shi'a suna da kunnin sauraron gaskiya, da suna da hankalin tunanin gaskiya. da ba samu kansa cikin wannan batan ba wannan ita ce aya ta goma cikin sotul mulk wal qawlu min akdhabin nas fi naqaliyat mala yace bayanin da aka yi cewa yan shiya sun fi kowa ƙarya in za su ba da labarin wani in ɗan shiya zai ce Allah ya ce a Kur'ani ya fi kowa ƙarya in zai ce annabi ya roto ko a cikin littafin wani wannan ya fi kowa ƙarya wa min ajhalin nasu fil aqaliyat kuma sun bi kowa wauta wajen kokarin amfani da hankali in zai ba da labarin magana a cikin littafi ya zuba ƙarya in kuma zai amfani da hankali ka ji kawai ya zo da wauta wanda mai hankali da tunanin da hangen nesa yana ji sai shiga ga tsaka kamar da mutane shashashen irinka jama'a mun gano wannan da kyau ko malam ya ce yusaddiquna min al-manqul bima ya'lamu ulama bil ittirar annahu min al-abatil yan shi'a na gazgata abin da malaman duniya suka tabbatar da abin ƙarya ne wa yukadhibuna bil ma'lum min al-ittirar sannan suna ƙaryata abin da ya tabbata ilimi wanda kowa ya san shi al-mutawatir wanda yazo ta hanyoyi birjik a'zamu tawatirun fil umma wanda ya yaɗi cikin al'umma an san shi to shi'a za su ta wannan sai ba daidai ba ne jilan ba da jilin wanda abun ba na yau ba ne tun da tun zamanin sahabbai an san kaza addini ne an san kaza shi ne daidai amma ɗan shi'a zai shafa ma idan shi toka ya fimfiris ya ce wannan abin ƙarya ne ba daidai ba ne jama mun gano wannan da kyau ko wannan shine addinin su wannan shine ɗabi'an su kuma kowa ya san haka karanta minhajus sunna a juz'in farko a shafi na takwas Allah madaukin sarki ya sa mu dace anan zamu saurara fa subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum